كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أآذنا الله وأجارنا من النار عباد الله وموضوع خطبتنا اليوم الصلاة ومكانتها في الإسلام فقد عزم الإسلام شأن الصلاة ورفع ذكرها وأعلى مكانتها فهي أعظم أركان الإسلام بعد شهادتين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان والصلاة هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة روى الطبراني في الأوسط من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله والصلاة هي الفارق بين المسلم والكافر قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون سورة التوبة روى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة والصلاة حاجز بين العبد والمعاصي قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر سورة العنكبوت وكان من آخر وسايا وسايا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج سكرات الموت الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم ولها فضائل عظيمة منها أنها كفارة للخطايا والذنوب قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين سورة هود روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو لو أن نهرا بباب أحدكم يغسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل صلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا ومنها أن هذه الصلاة نور للعبد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والسرقة برهان والصبر ضياء والقرآن هجة لك أو عليك كل الناس يغدو ببائع نفسه فمؤتقها أو موبقها بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد والصلاة يجب أن تؤدى في أوقاتها المحددة شرعا قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال البخاري موقتا وقته عليهم وأداء الصلاة في وقتها من أحب من أحب الأعمال إلى الله روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها ثم قل ثم أي قال ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله وهذه الصلاة يجب أن تؤدي في أو في بيوت الله عز وجل قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو هبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق معي برجال معهم هزم من هدب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار قال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما هم بذلك إلا أن هؤلاء المختلفين قد اكتك قد ارتكبوا ذنبا عظيما وجاء في ذكر السبعة الذين يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله ورجل قلبه معلق بالمساجد روى الطبراني في مؤجم الكبير من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسجد بيت كل تقي وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة وهذه الضيافة تكون في الدنيا بما حصل في قلوبهم من من الإتم من الإطمئنان والسعادة والراحة وفي الآخرة بما أعد لهم من الكرامة والنعيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ‘yan uwa mu ta yau tana magana ne akan matsayin sallah a cikin addinin musulunci kamar yadda kowa ya ke sansane cewa sallah rukuni ne daga cikin rukunan musulunci kuma barin mutum ya bar sallah yana iya fitar da shi daga addinin musulunci ya zama ba musulmi ba wajibi ne akan musulmi ya kiyaye akan wannan sallah ɗin kamar yadda hudubar take bai hani bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati wa annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce, Lalle yana daga cikin mafi girman sha'ani a musulunci, sallah. Sannan an ɗaga darajar sallah da matsayin sallah a cikin addinin musulunci. domin ita ce mafi girma a cikin rukunan musulunci bayan shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah da yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ne to sai sallah an samu hadisi daga abdullahi dan umar allah ya ƙara musu yarda ya ce lallai annabi tsira da amincin allah tabbata gare shi ya ce an gina musulunci akan abubuwa guda biyar shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai allah da yarda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon allah ne sai tsaye da sallah sai ba da zakka sai aikin hajji sai azumin wata ramadana kaga kenan sallah ita ta biyo bayan in dai mutum musulmi ne ya karbi kalmar shahada to baya da wata ibada da tafi sallah shi yasa wajibin mu ne mu kiyaye akan yin sallah kana barin sallah ka zama automatic arne sallah din nan ita ce farkon abin da za a fara dubawa a cikin ayyukan bawa ranar tashin alkiyama in an je filin alkiyama gaba daya sallanka Allah zai sa abinci ko sallan shin ma kana yi ko ma ba ka yi don akwai wanda ba ruwansa da sallan akwai wanda yana yin wata ya bar wata Allah ya ce fa wailul lil musallin alladhina hum alladhina hum an salatihim sahun yace azaba mai tsanani ya tabbata ga masu sallah su waye su ne waɗanda game da sallan su suke rafkana rafkanan shine in sun yi wata su ƙi yin wata ko in ogansa na nan ya yi sallah in oga baya nan ba sallah in babansa na gida ranar zai yi sallah in babansa baya nan ba zai yi sallah ba wannan su ne a sahun ɗin saboda haka sallah ita za a fara dubawa a cikin ayyukan bawa ranar tashin alkiyama wajibi ka tsaya ka yi sallan nan da kyau in ka zo yin sallan ka binciki mai sallan yaya sallan take ka koyi sallah bawan Allah ka koyi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da sallah ka iya sallah a haka bisa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kar ka yi sallah bisa ganin dama me yin kenan fa ka yi ta bisa ilimi bisa koyi da sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kar ka yi wasa da sallah sallah ita da a fara dubawa da yawa mutane suna shagala ba ruwansu da sallah kaga mutum an kira sallah hayya alal sala hayya alal fala ba ruwansa ba dai je yi sallah ba ka same shi yana zaune kuma yana jin hutu a ransa shi bai damu ba ga musulmai duk sun shiga masallaci suna sallah kenan yana nuna shi me kenan shi fa ya fita a cikin su ne domin abinda Allah ta'ala ya ce ku tsai da sallah ku yi ruku'u tare da masu yin ruku'u ma'ana sallan ma a je masallaci a yi a je a haɗu a yi jam'i saboda haka in aka ga ka ware ana sallah kai ba ka sallah alama ne na sallah ba ta dame ka ba kuma ran kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sallah da a fara dubawa idan an samu sallah ta yi kyau to wannan mutumi ya dace sauran ayyukansa kuma su ma sun yi kyawu sai a karɓe su amma an samu daga sallah ma bata yi kyau ba ko ma an samu shi a rayuwarsa baya sallan ko yana sallan ganin dama to sauran ayyukansa ma ba da duba ba ciyar da mutane yake yi yaba sadaka yake yi kyauta yake yi alheri yake yi duk ba da kalli wannan ba saboda ba a samu foundation din na asali tana da kyau ba ko an yi ta ko ba a yi ta ba ba da duba sauran ibadan ba amma aka duba sallah ta yi kyau to sai a dinga bincike na azumin sa ina zakkansa ina sada zumunta ina biyayya wa iyaye ina alheri ina daddaɗan kalma ina ina ina ina ina duk da za su cika masa mizani ya haye amma an samu daga gwada duba sallah ba ta yi ba shi kenan ce wannan tun da ya walakanta sallah ma ai abin da bai kai sallah ba shi ya fi cancanta ya walakanta ke duk mutumin da yake wasa da sallah to wannan ba zai iya rike maka amana ba duk mutumin da yake wasa da sallah wannan zai iya afkawa duk wata alfashen da ka sani a duniya zai iya zuwa ya yi ta. Sallah ɗin nan ita take bambance tsakanin musulmi da kafiri. Allah ta'ala ya ce idan suka tuba, suka tsaye da sallah, suka ba da zakka, to ‘yan uwanku ne a cikin addini. Kenan idan ba su yi sallan ba, ba su tsaye da sallan ba, ba su ba da zakkan ba, eh, ba zama ‘yan uwanku a cikin addinin ba kenan. Allah ya ce, muna bayanin ayoyin nan daki-daki ga mutane ne masu sani. imamu muslim ya rawaito cikin ingantaccen littafi nasa hadisi daga jabir ɗan abdullahi ya ce lallai annabi tsira da amincin allah sabbata a gare shi ya ce lallai tsakanin mutum da ya zama mushiriki ko ya zama kafiri shine barin sallah in ji manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana barin sallah ya zama kafiri automatic yana barin sallah ya zama mushiriki kafiri kuma dan wuta ne allah ka tsare mu sallah ita nake kan ge mutum tsakaninsa da sabo Allah ta'ala ce lallai sallah tana hani daga aikata alfasha da mummunan aiki duk mutumin da ya tsaya yana yin sallah kuma yana yin ta bisa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ta hana shi sata za ta hana shi ƙarya za ta hana shi gulma za ta hana shi cuta za ta hana shi zalunci za ta hana shi zina za ta hana shi za ta hana shi za ta hana shi amma idan yana wasa da sallah to duka wa'annan abubuwan zai iya haurawa kansu Sallah ta kasance ita ce wasiya ta ƙarshe na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yana kan gadon mutuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yana cewa as-salatu as-salatu wa ma malakat aymanukum ina muku kashedi da kulawa da sallah kulawa da sallah da kuma abin da daman ku ta ya mallaka na ku yangi da sauran waɗanda suke karkashin ku kula da su manzon Allah wasiyarsa ta ƙarshe akan me afa kula da sallah afa kula da sallah kaga kenan sallah tana da matukin muhimmanci har mutum har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana dab da rasuwa yana wasiya da afa kula da sallah afa kula da sallah sallah din nan tana da falala mai tarin yawa daga ciki sallah tana kankare kurakurai da zunubai kamar yadda Allah ta'ala ya ce ku tsaye da sallah a wani bangare na yini da wani bangare na cikin dare lallai kyawawan aiki fa suna tafiyar da munanan ayyuka wannan tunatarwa ne fa ga masu tunani kenan yin sallah tana kankare maka zunubai idan kai sallah yana kankare maka munanan ayyukan da kai imamul bukhari da imamu muslim sun rawaito hadisi daga abi huraira Allah ya ƙara masa yadda ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce ku bani labari mana da a ce akwai wani tafki a ƙofan gidan ɗayanku yana shiga yana yin wanka kowane rana zai shiga ya yi wanka a wannan tafki sau biyar shin akwai sauran dauɗa da zai rage masa sahabbai suka ce babu wani sauran dauda da zai rage masa sai manzo Allah ya ce to wannan misalin salloli guda biyar din nan kenan idan mutum yana yi babu wani abin da zai rage masa na zunubai domin suna kwaranya zunubin sa gaba daya yana daga cikin yana daga cikin falalan sallah sallah din nan haske ne ga bawa kamar yadda imamu muslim ya rawaito hadisi daga abi malik al-ash'ari Allah ya kara masa yadda yace lallai annabi tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace tsarki dai wani rabi ne na imani faɗan alhamdulillahi kuma yana cika mizani faɗan subhanallahi da alhamdulillahi suna cika su guda biyu suka ce ko yace tana cika ma tsakanin sammai da ƙasai sallah kuwa haske ne sadaka kuma dalili ne haƙuri kuma haske ne alƙur'ani kuma hujja ne gare ka ko kuma hujja a kanka da yawa daga cikin mutane wasu kan je su sai da kansu su kuma su fanshi kansu wasu kuma su ƴanta ta akwai wanda yake halakar da rayuwarsa gaba ɗayan gari ya waye shi ba ruwansa ma da abin da ya shafi addini a ranar zai halaka a ranar zai halakar ba ruwansa wannan shine ba ta farko ta biyu bayan salati ga annabi bayan godiya ga Allah da salati wa annabi sallallahu alaihi wasallama yace sallah tana daga cikin abubuwan da suka wajaba a yi ta kuma akan lokaci wanda shari'a ya kididdige kar ka ajiye sallanka na asubahi sai rana ta fito ko na na la'asar sai magariba ta yi a'a sallan na yana da lokaci Allah ta'ala ta inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sallah ta zama dole akan masu imani kuma sallah ɗin nan tana da lokaci shi yasa ba za ka je ka ba da ita a wani lokacin da ba ita ba kuma a karɓa sai ka yi ta a lokacinta saboda haka mu kula da lokacin sallah kowane musulmi ya san lokacin sallah asubahi ya san na azahar ya san na la'asar ya san na magariba ya san na isha'i kuma ya yi sallah a wannan lokacin kuma ya yi ta cikin jami'i imamul bukhari ya ce ai tana da lokaci wanda aka raba ma kowane sallah ba da sallah akan lokaci din nan kuma yana daga cikin mafiya soyuwan ayyuka a wajen Allah Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi da shi da Imam Muslim cikin ingantattun littafi nasu hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda yace na tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a duk ayyukan duniya wani aiki ne yafi soyuwa a wajen Allah sai manzon Allah yace sallah akan lokaci sai na ce masa sai mene kuma sai yace biyayya wa iyaye sai na ce masa sai mene kuma sai yace jihadi domin ɗaukaka addinin Allah kaga anan ma da ka tambaye manzo Allah wani aiki ne yafi soyuwa a wajen Allah sai yace sallah akan lokacinta kaga kenan kai sallah akan lokaci shine ibadan da Allah yafi so kai wannan ita sallah din nan ya zama wajibi a bayar da ita a cikin ɗakunan Allah ma'ana a je masallaci kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ku tsaye da sallah ku ba da zakka ku yi ruku'u tare da masu yin ruku'u ma'ana ku yi sallah a cikin jami'i Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun rawaito hadisi daga Abi Huraira Allah ya ƙara masa yarda yace lallai annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace lallai mafi nauyin sallah a wajen munafiki munafiki sallar da tafi masa nauyi ita ce sallar isha'i da sallar asubahi manzo Allah ya ce da a ce kuwa mutane sun san abin da yake cikin sallar isha'i da sallar asubahi to da sun je waɗannan sallah a masallaci ko da da rarrafe ne mutum da ya rarrafe ya rarrafe ya je masallaci ya yi wannan sallah sai manzon Allah ya ce hakika na yi nufin in yi umarni a tsaye da sallah sai an tsaye da sallah ni kuma in fita tare da waɗansu mazaje a tare da su akwai damman kirare mu tafi gidan waɗanda ba sa halartar sallah a jam'i in kokko na gidajensu da wuta manzo Allah ce yayi nufin haka ka ji fa manzo Allah ba mai tausayi ne akan mu amma saboda muhimmancin sallah yace yayi nufin ya ce a tsaye da sallah har sai in an tsaye da sallah sai ya fita tare da wayansu jama'a su tafi gida su sallama in ka an sallama ana sallah a masallaci kana gida ka fito sai a ce eh manzo Allah ce bun kama gidan wuta saboda me me yasa a da masa wannan saboda bai halarci sallah a cikin jami'i ba bai halarci sallah a masallaci ba sashin malamai suka ce babu abin da ya sa manzan Allah ya yi wannan burin saboda waɗannan mutane sun aikata mummunan laifi ne mummunan zunubi wanda yake mai girma shi yasa manzan Allah ya ce ya yi nufin ya sa a ƙona gidajensu saboda me ba sa halartar sallah a cikin jami'i kuma ya zo cikin falalan halartar masallaci a yi sallah ɗin nan mutane bakwai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mutum bakwai za su shiga inuwan al'arshin Ubangiji a ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwan ranar da za a zo da rana dab da kawunan mutane kamar mil ɗaya. to akwai mutane nau'in mutum bakwai da za su shiga inuwan al'arshin Ubangiji a ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa daga ciki manzon Allah ya ce mutumin da zuciyansa yake rataye da masallaci damuwansa zai je masallaci sallah damuwansa an jima zai je masallaci sallah to shi yana daga cikin irin waɗannan mutane da za su shiga inuwan al'arshin ubangiji a ranar da ba wata inuwa ko ina sarari ne ba bishiya ba kanafi ba lema ba malfa ba ba komai babu da da rataya to amma wayannan mutane suna cikin inuwan al'arshin ubangiji saboda me saboda ya ta'allaka zuciyarsa da masallaci ya damu da hidiman masallaci ya damu da ibada a masallaci Imam al-Bukhari Imam al-Tabarani ya rawaito cikin Mujamil Kabir hadisi daga Abi Darda Allah ya kara masa yarda yace lalle Annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace masallaci dai daki ne na duk wani mai tsoron Allah kenan mai tsoron Allah shi ke zuwa ibada a masallaci sannan kuma Allah ta'ala ya ɗora ma kansa duk mutumin da ya lizimci masallaci dai masa rahama sannan zai tseratar da shi siradi a ranar da Ubangiji ta'ala zai zai zai a saka siradi kowa ya haye zuwa aljanna to Allah zai tseratar da mutumin da yake halartar sallah a jami'i zai tseratar da shi siradi ya iya tsallakewa ba tare da wahala ba wannan shine abinda hudubar mu na yau take magana da fatan zamu iya kokari mu dage akan abin da ya shafi sallah Allah ta'ala ya taimake mu mu yi salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yana cewa lallai Allah da mala'ikunsa suna yin salati wa annabi Muhammad ya ku waɗanda kuka yi imani ku yi salati a gare shi da aminci aminci mai yawa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله